auzu billahi mina shaidanar rajim bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkanku da sake kasancewa da mu daga nan gidan rediyo garanti hasken al'umma mita 94.7 zangon fm a cikin shirin tafarkin shirya shirin da muke tare da babban limamin masallacin juma'a na sheikh ahmad tijjani da ke unguwar kofar mata nan birnin kano kuma shugaban majalisar limaman masallatan juma'a na fadin jihar kano malami da ke fafutuka al'ummar musulmi su raye akan tafarkin shirya wanda da shi ne za mu kasance tsawon awa guda a karam kallawa madadin masu sauraro yau ɗin muna ma maraba barka da shigowa.
Halo Usman uh, barka kadai jama'a masu sauraron wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu usman hamza usman nake farin cikin kasancewa da ku inda za mu shafe sa'a guda tare da malam inda malam zai dora akan abubuwan da malam yake mana dangane da faɗakar da al'umma su komo kan tafarkin shirya na makaram kalla To Malam Usman uh, makon da ya gabata na raɗawa jawabin da na gabatar suna da cewa wasu daga cikin matsalolin auratayya a wasu al'ummatai na musulunci na'am to yau taken ba wannan ba ne taken jawabin yau shine ma'adubatul arisi wal arusa na'am wato garar ango da amarya gara dai malam ta mata hausa eh a'a yo ai ka saurara malu usman kai fa wani bi hausar taka na'am ba daidai take tafiya ba ai Okay, okay.
ita gara abinda ake cewa gara na'am abinda aka tanadar wa wani ko wasu mai daɗi na'am shi ne gara ba wai a abinda ake ɗauka a kai wa amarya ko ango ba Eh.
wannan arowa aka yi aka sa wa wannan abin suna na'am yawwa gaskiya ne a karam kallawa a ga abu ma'ana wannan yana nuna cewa ango da amarya na'am idan suka saurari wannan Hmm.
to kowa zai yagi rabansa idan ma wanda yake ganin ya daɗe da yin aure yana da bukata ya saurara to shi ma ba zai rasa na fince ba na'am yawwa ba zai rasa na fince ba eh, a cikin wannan ah, abincin mai yawa na'am gaskiya ne yawwa to da farko idan ba a manta ba akwai bayanin da na cewa allah tabaraka wa ta'ala Na'am.
ya yi mana bayanin mata saboda mu san muhimmancinsu na kusa da na nesa bayanin daga lokacin da mutum ya yi aure zuwa har ƙarshen aurensu idan za a shekara mai tan ana tare Hmm.
allah tabaraka wa ta'ala abin da yake cewa na'am والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون الله ابن yake cewa anan Hmm.
Allah fa shi ne wannan da ya sanya muku matanku daga irinku ne. Ma'ana mace ce kai namiji ne. Misalinku kamar ɓaran goro ne wannan da wannan abu ɗaya ne.
na'am Goro ɗaya ne aka ɓara sai ya zamanto ɓare biyu.
haka ne Saboda haka kawai wannan yana hannun dama wani yana hannun hagu.
gaskiya ne bambancin namiji da mace kenan kuma wannan idan akwai za a samu wani bambanci mai ma'ana saboda hikimar Allah ta fito wajen halittar namiji Hmm.
da mace shine na'am kowane an keɓance shi da abin da rayuwa ba za ta yi ba sai da shi na'am namiji an keɓance shi da abin da rayuwar mace ba zai yi ba sai da wannan sifar haka ne ita ma mace an keɓance an keɓance ta da abin da rayuwar namiji ba za ta tafi ba sai da wannan halin misali na'am namiji Allah ya keɓance shi da ƙarfi da ƙarfin hali na jimirin fita ya je ya samu haka ne ita ko mace Allah ya bata ƙarfi da jimirin zama guri ɗaya ta zauna guri ɗaya Mm, ta jira a kawo mata kuma ta sarrafa abin da aka kawo mata mm, kaga maslaha nan nan ma maslaha idan kai ka kawo za ka iya gyarawa da yawa.
ita idan ta gyara za ta iya samowa to kaga tun daga nan hikima ta fito an samu balance an samu balance an samu balance kowa da aikinsa Eh.
saboda haka har a kullun nake cewa kada miji ya rinka proud ya dinga takama cewa ai shi ke bayarwa eh kai ke bayarwa ai an yabe ka الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم na'am ai kaga Allah ya faɗa ya ce eh maza su ne masu saitawa ko masu direction ko masu jagoranci ko shugabanci akan mata haka ne me yasa wannan abu saboda tsarin da Allah ya bayar na cewa maza su ciyar da dukiyarsu ga mata na'am abin da ya samu Usman shi dan adam duk inda zai sa dukiyarsa to hankalinsa yana nan haka ne yawwa wani bawan Allah Mhm.
ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi ce annabi wallahi ni fa wani abu yana damuna ya ce menene ya ce wallahi ba na son mutuwa ba ka son mutuwa ba wani ai lahira za ka tafi ce ai ba ai shine ba na so na'am ya ce to ka san abin da za ka yi ce a ya ce to tura dukiyarka lahira sai Rage shi wanda za- yagwa duk inda dukiyarka ta sai ka ji kana son gurin gaskiya ne yagwa Eh.
to wannan shine hikimar musulunci da ya ce wa atun nisa'a saduqatihinna nihla ku ba mata sadaki Mm, kyauta ce daga Allah kaga dan adam inda yake ya bada kudinsa to hankalinsa yana nan kan abu to sai ma kuwa anan mala usman ya kamata mai la'akari da cewa alkur'ani kullum yana koya mana akalla abu uku na'am ya koya mana yadda za mu bauta wa Allah ya koya mana yadda za mu wayan zama duniya da kuma dabara ta zama lahira bayan an sanar da mu duniyar an sanar da mu lahirar to yadda za ka zauna duniya an koya maka Haka.
yadda za ka zauna lahira an koya maka gaskiya ne yawwa Gaskiya ne.
to saboda haka wannan kuɗi da aka ce a bayar ba wai kamar yadda wasu ke cewa ba wai jingar jiki na'am kasan sadaki haka wasu ke bashi suna to ba haka bane Gaskiya a'a ne.
hikimar musulunci inda ka sa kuɗinka to hankalinka zai zamanto a nan gurin saboda haka za ka ga shi musulunci gaba ɗayan abin da yake magana in ana aure sadaki na'am saboda me sadakin nan in yayi kauri Mm, ita mace za ta samu farcen susa
haka ne amma idan ba a bi ta musulunci ba aka bi ta al'ada Mm, sai musulunci ya ce to shikenan aje aje al'ada ko aje na'am idan ta fitar ta kai mutane gaci wanda ba za ta iya ba na'am dole wata rana sai an ga gajiyawar al'ada sosai ma kuwa to a nan abin da nake so in ci malam usman Allah da ya ce wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan Allah shi ya tanada muku mata irin ku ma'ana zama da mace ba zai wahala ba sai dai in an kiya na'am sai dai in an kiya hakanan ita ma mace zama da miji ba zai mata wahala ba sai in ta kiya kowane bangare kowane bangare ah, to mace da Allah ya ba ta baiwa jariri bai iya magana ba abin da ya iya in ba kuka ba Mm, ya tashi tsakar dare ya dinga tsala wa mutane kuka Gaskiya.
amma Allah ya ba ta basira da hankali da tausayi wanda za ta rinka tala- ta taba nan ta lallashi nan ta lallashi nan ta bincike nan har ta gano me yake so gaskiya cikinsa ne ke ciwo zazzabi ne yunwa ce bacci ne kafin kyamta da bismillah ba a san siddabarin da ta yi ba sai a ji yaro yana bacci to gaskiya ne.
wannan ce za ta kasa zama da mai haƙori talatin ai sai dai in ta kiya gaskiya kan malam a malam usman sai dai in ta kiya gaskiya nan misalin ba malam ya fito to to Eh.
to kaga ashe Allah bai haɗin gwarmai ba da ya Gaskiya.
haɗa miji da mace a sosai ma kuwa mace za ta iya zama da miji namiji ma zai iya zama da mace sai dai in su suka so sai sai in su suka kiya sai dai in su suka kiya na to wannan karatun ya wuce ya ya ya shiga malam ya Usman.
shiga to to abu na biyu malam Usman Eh.
Allah yake cewa kuma waj'ala lakum min azwajikum banina Allah ya sanya ƴaƴa maza da mata daga matanku ya sanya jikoki daga matanku kaga kenan tunda daga matarka zaka samu ƴaƴa kaga ba sai an ce ka san muhimmancin ta ba sosai ma kuwa ba sai an ce ka kula da ita ba Mm.
ba sai an ce kai hakuri da ita ba Gaskiya ba ne.
sai an ce ka lallashe ta ba Mm.
ba sai an ce ka tsara yadda za ku zauna lafiya ba saboda ƴaƴanka ai kana ganin su ne kai su ne bayan baka nan su ne kai gaskiya ne su ne duniyarka su ne lahirarka to ga inda daga inda suke fitowa daga wannan baiwar Allah ce dai matarka gaskiya ne daga nan 'ya'yanka za su fito daga nan jikokinka za su fito to ba sai an gaya maka cewa tana da muhimmanci ba in Sosai dai ma.
akwai mutunci Mm, da hankali da hankali malam usman na ko yadda da kai na bani da wafada warza ku min at-tayyibat kuma Allah ya, ya arzita ku dada dan abubuwa malam usman ana kokari ayi wani abu Mm.
a yi pretending cewa namiji zai iya yin abin da mace za ta yi mace za ta iya abin da namiji zai yi Mm, ba zai yiwu ba da za a ikirari dai ka- za a dai kamanta gaskiya za ne.
a dai kamanta haka ne yanzu dan Allah yadda mace in dai ta yadda ta, ta lamunta yadda za ta shirya maka abinci mai daɗi ta zo ta kawo maka ta zo ta lallame ka abincin nan a ci shi cikin jin daɗi da walwala shi namiji zai iya mata haka ha ina kaga ba zai iya mata ba ba zai iya ba in dai kawai a ce ni zan girka shi kenan a girka gana kenan ki ba ya yi amma ki ne ita ma in ya yi aka yi wani wani juyin wallahi tallahi kana cin abincin ana feta maka haka ne in ma ta yi wani juyin wallahi tallahi za a rinka iba ana sa maka abaka sosai ma to ba dai kwamar.
daɗin zama ke kawo ba Gaskiya ka ka.
yadda ka yadda gaskiya to ka.
duk waɗannan ababen Allah yana nuna mana mina tayyibat wato daga daɗa ɗan abu anan malam Usman ya kamata a yi bayanin da ya kamata Mhm, haka da muka zama.
wanda bai da aure in ka ce bai san daɗin duniya ba kai ba kai illa ba gaskiya ne to ai abin da ya sa manzo Allah ne ya faɗa wata rana ana zaune sai ya ce "Kai, abin tausayi abin tausayi aka ce manzon Allah wane ne wannan ya shiga uku ya ce namijin da bai yi aure ba yaya gaskiya manzo Allah ya ce a bar tausayi mm, mhm, a bar tausayi mm, mhm." aka ce wace ce wannan manzo Allah ya ce macen da ba ta da miji kaga ashe a nan wanda yake da mace to Allah ya haɗa masa daɗin duniya gwargwadon abin da ya hore masa gaskiya amma ne.
idan shi kadai ne Mm, shi kenan kawai ga nan sai abin da aka laka bai suna gaskiya ne ko a ce gauro ko a ce tuzuru ko a ce waye ko a ga nan dai shi kansa ya san cikin wahala yake wala kasu ce kana musu gori ba A- a- a- to hadisi fa nake karanta ba Usman hadisi ne.
fa nake karanta da aya haka ne gaskiya ne to ai hadisi nake karanta ba wani abu ne na ebo shi daga daga daga waje gaskiya ne haka.
Allah ya ce amma bil batil yu'min yanzu mutane banna ita za su fi so fiye da abin kirki su zauna ba aure su rabu da matansu su yi kace-kace da matansu su yi ba daɗi da matansu Mm, shi ne ya fi Allah ya ce wannan ya kamata a ce a gode wa ni'imar Allah in yayi mm, bai kamata a yi wa Allah butulci a kan ni'imarsa ba na'am.
kaga anan ana nuna mana muhimmancin mace Mm, zama da mace na'am to mal usman abin da ya sa na sa wannan Eh, malam kabu kai wannan kalmar wace butulci butulci yawa a harkar auratayya eto na yadda da kai na yadda da kai wani bi malam usman kaga fa kwalwar nan naka ta Akaram tana kallahu, ja akaram in ka kallahu.
faɗi magana sai a yadda Akaram to kallahu.
abin da ke butulci malam usman na'am mace ce tana gararamba a gari na'am ka gane ko Mm, a gidansu shikenan kawai kila koma tana da ɗaki sunansa ɗakin yara haka yake in kuma namiji ne shikenan kawai ɗakin yara shi ma Eh.
in ma ba a yi sa'a ba a soro ne a tabarma Shi da sai dai da awaki.
safe a naɗe shi da awaki ce, ko dai bance ne dai bance da awakin wanda to kaga wala zuwa kake so kana ka gane ko Eh.
to bayan wannan kawai sai ka ce ka je ka gani ka je ka dinga barin abin da zaka iya Na ka sani.
je yau ka je gobe Mm, har ka zo kai mata sutura kai ma aka yi ma sutura gaskiya ne ko ka zo ko ka haɗu na'am kaga anan kai ka yi mata sutura Mhm, a cikin 'yan mata ko a cikin mata ka ce ita ka je ka gani ita ce gimbiyarka eh ita ce kawai ta kowa gaskiya ne kaga kai mata sutura ta wannan bangaren ba kaɗan ba su kuma iyayen suka ce to shikenan sun yadda ba su san ka ba Allahu alamu Mm, to sun baka yasu kaga anan an maka sutura ba karama ba kai kuma kayi sutura to to wanda duk ya kiyaye botsare to shine ya butulci na'am magana ta ɗaya kenan magana ta biyu malu usman kai ba za ka iya haifa wa kanka ɗa ba ba zai yi ba ba za ka iya haifa wa kanka jika ba ga wacce ta zo ta haifa maka 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza ko maza da mata haka kawai saboda ka taka wani kulli karanka ya kai tsaiko kawai ka fitittike ka ce wa jarot ayyazu billahi dan Allah malu usman wannan ba a yi butulci ba sosai ma to ko to to shikenan yanzu kalmar butulci ne na gaya maka Ta fito to sai mana.
ka bani mu ci gaba da karatu na'am akaram kallah Ab- a nan abin da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana kai da za ka yi aure ko kai aure daɗa sabon aure ne ko tsohon aure ne manzo Allah ya ce a tuna maka Ta.
cewa su mata ga yadda suke yaghlibna karima wala yaghlibuhunna illa al-la'im su suna ɓata wa mutumin kirki ba wanda zai zauna lumai da su in ba mutumin banza ba banza Allah ya ce to ina son in zama mutumin kirki ma'ana a rinka bata man ina haƙuri na zaɓi haka da in bata a bata a zamanto har ana shayi na saboda kada in bata gaskiya ne maganan ta yi ta fi mala maganan ta fito malam usman na'am na ce ta fito ka fahimta a ko za ƙara mace yadda Allah ya halicce ta na'am ita haka, haka Allah ya yan mazan yanzu yanzu nan ta fitittike ta ce ba abin da ka taɓa yi man ni in ban da kaddara me ya kawo ni gidanka yazu billahi gashi nan kawai in ban da wahala me nake yi yazu billahi karamin aikin mace ne a'a ba karamin aikin ta bane Sosai to ma.
haka Allah ya halice su annabi yake gaya ma dan kai hankali ka wa'azta kada a yi maka ka ce to kaga irin tako to Eh.
haka take in zaka hakura wanda ma ya fi ka haka aka yi masa gaskiya ne wanda ya fi kama haka ake masa in Gaskiya za ne.
ka haƙura ka haƙura ya galibnal karima wala ya galibu hunna illa la'im suna ɓata wa mutumin kirki amma mutumin banza sai ya ɓata musu kuma a zauna lafiya su mata manzo Allah ya ce to ina son in zama mutumin kirki a ɓata man in haƙura Allahu akbar aha to yanzu karatun ya shiga Ya shiga to malam.
mu wuce ga malam Usman Malam.
to sai banda wannan manzo Allah ya ce a sanar da sabon aure ko tsohon aure cewa ga yadda mace take in banda annabi ba fa wanda zai faɗi wannan abu babu babu shi ya san shi Allah ya sanar da shi Hmm.
yace ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna na'am ban ga wata halitta wacce take da tauyayyen addini da hankali ba kuma mai iya sance zare hankalin mutumin da yake da hankali na'am gwarzo Hmm.
sai su- sai su can- sai su zare masa hankali mata ya zama zai yana abin da yake- suke so ya ce to ban gani ba irin ku irin ku a nan tun da annabi ne yake faɗar yadda suke Hmm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda asalin magana take yace na je ran sallah ne na'am sai yana tare da sayyidi bilalu yana ana wa'azi Na'am.
sai manzo Allah ya ce sayyidi bilalu ga karasawa mata ka ce su ba da sadaka ku ba da sadaka saboda an kai ni wuta na gani ba wanda na ga yafi yawa a wuta in ba mata ba Hmm.
suka ce annabi mun bani mun lalace me muka yi ya ce takafurnal ashira kuna butulci abin da aka yi maku idan mace duk yadda kake kokari randa tambotsanta suka motsa su ce to me ka taba yi man wayyazu billahi ni wannan gida in ban da wahala me nake sha wayyazu billahi duk fa abin da kai kuma ko shekara nawa ne baka fi karfin ta gaya maka haka ba yace saboda ku rin ku ba da sadaka ku dinga ba da sadaka ko Allah ya yayyafa wa wannan zunubin naku ruwan gafara ku samu ku shiga aljanna amma dai a haka naga ku ne kuka fi yawa a wuta wayyazu billahi to sai manzo Allah ya hada da wannan hadisin yace ai ni ban taba ganin masu tauyayyen addini irin ku ba masu tauyayyen hankali irin ku ba masu sanci hankalin mutumin da yake mai hankali irin ku ba suka ce to annabi me ya tauyar hankali me ya tauyar addinin namu yace manzo Allah yace idan mace tana haila ko tana ginin biki za ta yi sallah suka ce a ba za ta bi shi to ai kaga a- an samu tawar addini aka ce mutum ga ba zai yi sallah ba yadda sallah take da muhimmanci Gaskiya.
ko baka da lafiya an ce kai muddin kana da halki hankali ba a sauke maka sallah ba gaskiya ne.
amma aka ce mace ga ta da lafiya ta da komai ba za ta yi sallah ba saboda jinin haila ya zama ko jinin biki Hmm.
ba tawaya ba ce suka ce haka yake annabi to me ya tawayar hankalinmu kuma ya ce tawayar hankalinku shine wanda yake kyautata maka bai kamata ka munana masa ba to ita ko mace ba karamin aikin ta bane yanzu kana yin iyayenka idan ta nemi wani abu bata yi- baka yi ba na da duk za ta rusa subhanallah to in aka yi maka haka abinda fa annabi yake so mu fahimta in aka yi maka haka kakka yi fushi kakka ɗauka kanka farau an yi maka yadda aka yi wa wanda ya fi ka gaskiya ne haƙuri yai kai ma haƙuri za ka in kana son a ci gaba da zaman na'am aha karatun ya shiga to sai Haƙuri.
mu ce na goma usman ala hakuri eh a tsakanin ma'aurata eh shine nasara a eh, to ai shi ne ta to ai abu ne an yi wa wanda ya gabace ka Gaskiya wanda ne.
ya fi ka girma an masa irinsa Mm.
hakuri yayi aka ji shiru aka yi Gaskiya ta ne.
tafiya to yau ya zo kanka kai ma an maka to an banda kai hakuri me zaka yi wala Usman Babu.
sai kai hakuri kuma waɗannan maganganun abin da ke amfanin su mala Usman M- a sabon aure ya san cewa ga yadda mace take wace ce ita Gaskiya daga manzon Allah shi yake faɗa Mm.
Ah, da manzo Allah ya ce eh, masu tawayan hankali sai manzo Allah ya ƙara da cewa ai shaidar mace biyu tana kan tana matsayin shaidar namiji ɗaya yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى Na'am.
ana magana ne akan sha'anin bashi Mm.
cewa to a a kafa shaida Na'am.
in za a in za a yi bashi al'adar da bahaushe baya so Eh.
yanzu in mutum ya zo wajenka da Allah ne wallahi ina cikin matsala ne ina son a bani bashin kaza ka ce oh, oh to Allah ya kyauta mala Allah ya kyauta wani Allah ya kyauta sai ka tusa kuɗin ka bashi ka ce to da Allah ga takarda saman hannu wallahi da bakin ciki zai sa hannun Ai shine ka'ida.
in ya tashi a to ka'ida muke so in ya tashi zai je ya gaya wa sai ya ce kaga wani rashin mutunci wani wai dai dan ya ban bashi wai sai na rubuta sai na rubuta sai na sa masa hannu saboda kada in gudu wannan ba daidai bane tunda Allah ya ce in aka yi magana ta bashi a rubuta to a rubuta wannan duk magana da ka gani ta sai da waye da waye duk daga nan aka samo ta Gaskiya ne.
duk daga nan aka samo ta saboda abin ya yi reminding ya dinga tunawa Eh.
wanda suka yi mu'amala ko da ba sa nan ga evidence ga shaida cewa wani ran kaza ga watan kaza ya ba wani bashin kuɗi kaza Gaskiya ga ne.
sa hannun mai karɓa ga sa hannun mai miƙawa Mm.
ba, ba magana ta an kashe magana ba Sosai ma.
amma idan misalin eh, to eh, na zo muku gaisuwa wane tsakanina da shi na ranta mai kuɗi kaza Mm.
in yara suka ce ba za su bayar ba suna da hujja Eh sosai a babu.
zo da shaida Mm.
Ya?
Haka ne.
maganar ta fito Ta fito mana.
to to Allah ya ce to ku- idan ai shaida ku nemi ma- maza biyu su ba- su yi shaida in ba maza biyu a samu mace ɗaya daga cikin waɗanda kuka yarda da natsuwar su a samu mace biyu ta zamanto ita ce matsayin namiji ɗaya Na'am.
Allah ya ce kun san abin da yasa na yi haka an ta zalla ihdahuma saboda idan ɗayar ta manta an ta zakira ihdahuma al-ukhra ɗayar ta tana wa ɗaya Saboda raunin su.
saboda raunin su ya yi kuma Usman Na'am.
Malam Usman kwallon ka tana tana ba ja ba Akaram kallah akaram.
abinda malamai na ijazul ilmi suka faɗa Mm.
suka ce sun haɗu da wato gogaggun likitoci professional akan sha'anin zakira kwalwa sun gano namiji an yi masa wato memory guda biyu Na kwakwalwarsa.
ɗaya- a cikin kwakwalwarsa Allah ya masa memory guda biyu ɗaya yana karɓar duk abin da ake faɗa yana ji yana rikewa ta nan yake shiga Na'am.
ɗaya kuma abin da ake so a fito da shi ta nan yake fitowa Na'am.
saboda haka namiji zai daɗe yana magana bai bai yi bankaura ba bai yi shirme ba Haka ne.
saboda wannan receiver ta, ta bayarwa daban take ta Wani- fitarwa daban take to amma ita mace ɗaya aka yi mata Ya shiga ya fita.
nan zai shiga nan zai fita saboda haka ƙarshe Ehe.
mace in abu ya jagule Eh.
ba abin da za ta sai ta kama kuka Haka ne. Na'am.
kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin yanzu wanda aka tadantar da shi ma'ana ɗabi'arsa da halin da Allah ya halice shi a kai fil hilyati akan son kwalliya ne da ado wannan shine mace ya Na'am.
kwalliya ce da son ado mace ta da da ta yanzu da wacce za ta zo nan gaba Na'am.
wa fil khisami idan kuma ana aka ce bayani za a yi dalla dalla ghairu mubin ba za ta iya bayani dalla dalla ba saboda memorin nata na karba da na uh, uh, Bayar.
fitarwa bayarwa duk ɗaya ne Na'am.
saboda haka ƙarshen abin da mace za ta yi shine kuka kamar yadda na faɗa ɗazu Mm.
shine ƙarshen bayanin mace kuka Eh.
to saboda memorin ne ya cushe ga ana son a- wajen shiga nan za a fito wani abu ya tokare sai ta rasa abin da za ta ce kuka Na'am.
Allah ce to shi yasa aka ce a samu mace biyu in ɗaya ta ta manta sai ɗaya ta tuna wa ɗaya maganar ta fito Ta fito ma.
to yayi kyau Na'am.
to sai mu je na gaba Mm.
a a cikin wannan manzo Allah yake cewa takfurun al-ashir wato ma'ana kuna butulci ne to bayanin waɗannan ababe ne dai cewa ya je wuta ya ga yan wuta mata sun fi yawa kuma suna da rangwamen addini kuma suna da rangwamen hankali rangwamen hankali ya kasu kaso biyu a nan na'am mala kamar yadda bayanan nan da ijazar ilmi suka yi cewa mata ga yadda Allah ya halici kwalwarsu memory ɗaya ne na biyu a tsarin hankali mala usman mutumin duk da yake kyautata maka bai kamata ka ka munana masa ba gaskiya ne aha Allah ya kara wa Maulana Shehu Ibrahim yadda amin yana cewa la ujazil ma'rufa bin nisyan ma'ana bana saka wa wanda ya kyautata man da mantuwa akan abin da ya man
me haka wanda ta- ya kyautata man ba zan saka masa da mantawa ba da abin da ya man na'am to kaga idan ba a manta ba kaga za a rama alheri da eh alheri kenan ba a manta alheri aha a'a na'am kaka canja mu magana mal usman na'am akaram kallah shehu ibrahim abin da yake cewa la ujazil ma'rufa bin nisyani ba na saka wa wanda ya man alheri da mantuwa eh ma'ana idan mutum ya yi ma alheri ka manta mm, kamar ka saka masa da mantuwa kenan na'am to shehu ibrahim baya haka ma'ana duk wanda ya maka alkhairi kada ka manta da ya yi maka alkhairi Haka ne.
idan mutum ya maka alkhairi baka manta ba ai alkhairi za ka yi mai in ka samu dama sosai to mako wannan ita ce maganar na'am maganar ta fito ta fito to malam.
in kana da wani karin maganar da za ka sa sai ka sa amma ni dai maganar shehu ibrahim ta fito fili masu sauraro kada ku manta kuna tare da mu daga nan gidan rediyo garanti hasken al'umma mita 94.7 zangon fm a cikin shirin tafarkin shirya inda muke kasancewa tare da babban limamin masallacin juma'a na sheikh ahmad tijjani da ke unguwar kofar mata a nan birnin kano kuma shugaban majalisar limaman masallatan juma'a na fadin jihar kano malami da ke kokarin al'ummar musulmi sun kasance akan tafarkin shirya wanda da shi ne muke kasancewa a cikin wannan ɗaki namu na yaɗa labarai na makaram kalla to manzo Allah da yake maganar san su wa'annan ababen dalilan so nake su fito fili mata su fahimta me yasa yan wuta mata suka fi yawa menene ma'anar rangwamen hankalinsu menene ma'anar rangwamen addininsu gare ya fito kiliya ne mata su su san abin da annabi yake nufi gaskiya ne manzo Allah a cikin bayani wani hadisi yake cewa takfurna la'na wa takfurna al'ashira ma'ana takfurna la'na kuna yawan tsinewa tsinuwa na'am dandanan sai mace ta tsi ta yi zagi kan abu sosai saboda ma'ana idan ta kufula ba abin da zai iya control ɗin hankalinta Eh.
sai dai ta yi zagi wai ya zubi lai wata ma za ka ga cewa ba ma magana wai zagi ba sai ta fasa wasu abubuwa kana za ta huce ya salam to wannan yana daga Allah eh, manzo Allah yana gaya mana ne saboda mu san yadda mata suke idan aka ce da kai wannan motar da ka saya da gaba take ja kaga in ka ce da baya kake son ta tafi akwai rigima ba karama ba da baya take ja in ka ce da gaba za ta ja akwai rigima Sosai.
to amma idan aka gaya maka manual ka karanta a manual ka ga yadda take Eh.
ba a hutar da kai ba Ka san to yadda za wannan fa sayyidul wujud ne yake gaya mana ga yadda matan suke Sallallahu kai da zaka alaihi zauna da su to ka sani Mm, ka shirya kada a mamaye ka dan rashin mamayar ka shine baka san wannan abun ba eh, sai ka dauka da kai da ita ai duk salon halittar ku ɗaya ne wannan matsalar ita ce ake fama mala to to to bara mu wuce na san ka da tsokano to magana mala ai ana cikin a yanayin ne nan a nan malam usman Na, akwai wani akan- abu ɗaya da ya kamata bai kamata a intarbin numfashin ka ba ya kamata a tunatar da mata Ah, takfurnan la'ana kuna yawan tsinuwa nikan ce da mata a cikin wazuzzuka bai kamata mace al'adar da matanmu na hausa suke suke yi ba a daina ta idan ana yi na'am sai kaga idan mace ɗanta ya bata mata sai ta dinga cewa shege wai ya zubi lai ɗan banza eh wallahi to wannan wannan ka san malam usman abinda A'a, nake cewa mana.
nake cewa akwai a hankali mata kada kilu ta jawo bau
to ya ha kilu ta jawo bau shikenan mai son yi wa mace lauya da sharri sai ce au ashe wance waje ta fita ta samo wane ta zo ta shigo mana da shi a gida ashe shege ne a gidan nan na'am aha kaga kilu ta ja ta ba jawo bau wai ya zubi to lai saboda haka mata duk abin da zaki wa ɗanki dan kina jin haushin mijinki zaki zagi ɗan ɗanki ki- amma- amma amma na ki huce akan ɗanki Eh.
kaki ce da shi shege gaskiya ne kaki ce da shi ɗan banza Mm, in ki kai wannan kamar kina tona wa kanki asiri ne na'am duk wata kalmar da zaki zaɓa ki zaɓa ki yi amma banda cewa da shi shege banda cewa da shi ɗan banza gaskiya ne dan a wajen bahaushe shege shine marar uba haka ne dan banza ma shine wanda a rariya aka je aka tsinto shi Wai ya to, zubi to mata su kiyaye a daina wasa da wa'annan kalmomin ba daidai ba ne maganan ta fito ta fito to mana
ah, wa takfurun al'ashir kuma na riga na faɗe shi ɗazun mene takfurun al'ashir Hmm, kuna yawan butulci haka ne ya kamata a ce da son samu ne Hmm, da mace za ta iya canjawa mhm, wanda yake maki abu shekara ko shekara yana yi ran da bai yi ba ki ɗauka cewa ajizanci ne gaskiya ne amma mace ba za ta ɗauki wannan ba kawai fitattakewa za ta yi ta yi ta faɗa ta ce me aka taɓa yi mata zaman kaddara wai ya ni in ban da kaddara me zai kawo ni wannan gidan ni zama na da kai me na karo da Ya shi salam, waye ya waye to salam.
duk wannan shine abin da annabi yake cewa ka fa- annabi yana gaya mana ne saboda in an yi maka ka san cewa fa wajen yi ne aka yi mai hali ne ya bayyana halinsa Eh.
me za ka yi annabi ya ce haƙuri za ka yi gaskiya ne kai shiru ka haƙura zai wuce maganar ta fito haka ne to banda wannan malam usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace istawsu bin nisa'i khayra fa innal mar'ata khuliqat min dil'in min dil'in fa inna a'waja ma fi ad-dil'i a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja manzo Allah ce ine maku wasici ku kula da mata a rinka haƙuri zama da mata Haka.
a rinka kyautata wa mata a rinka taimaka wa mata na ita mace ina gaya muku in ji annabi sallallahu alaihi an halicce ta daga wato karkatacciyar awaza an halicce ta ne daga awaza Ta.
abinda ya fi karkata a cikin awaza ta ƙarshe ta sama to kaga kenan awazar sama wacce take karkatacciya
haƙarƙari kenan haƙarƙari shine awaza haƙarƙari na'am haƙarƙari na sama da haƙarƙarin ƙarshen sama aka halicci mace na'am to abin da ya fi karkata lankwasa eh tankwaruwa tankwaruwa ko ben tankwaruwa Eh.
shine haƙarƙari na sama manzo Allah ya ce to da wannan fa aka halicci mace Mhm, Ah, fa in zahabta tuqimu in kace sai fa ya miƙe to fa kasar ta huto karya shi za ka yi gaskiya ne Ma- me ma'anar karya shi za ka yi sai dai ka saki mace amma ba za ta canja ba na'am sai dai ka sake ta amma ba za ta canja ba Hmm, wa in taraktahu in ka bar shi a lankwashe a wazar mhm,
lam ta zal a waje haka za ta zauna kuma haka za a yi mu'amala da ita a karkacen mhm, kaga manzon Allah anan yayi mana nasiha gaskiya ne mu san mata Wane- su wane ne su ma- wane ne yakwa da Usman Eh.
su wane ne mata gaskiya saboda me mu samu saukin zama da su gaskiya ne kada a mamaye mu eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku maza hmm, wala tansawul fadla bainakum da abin da za a yi wa an ta'fu aqrabu littaqwa hmm, wala tansawul fadla bainakum na an yi maganganu na abubuwan da suke faruwa Allah ya ce koma me zai faru akan maganar sadaki ne an saki mace kafin a kusance ta haka ne to amma wannan maganar malamai masu tafsiri suka ce ba a izna da da wancan dalilin da dukkan mu'amala za a yi izna haka ne duk abin da zai faru tsakaninka da mace kai rangwame ya haƙuri ma'ana shine kai rangwame Hmm, ya haƙuri matsayin da ake son ka ɗauka na ƙawamu ka rinka ɗaukarsa kai daga nan ma in ka fahimci ƙawamu na Malam Usman za ka san aikin ba, ba, ba, ba na eh, eh, eh, gamawa ba ne lokaci ɗaya gaskiya ne yanzu do- direban da ke tafiya da mota daga nan zuwa zuwa Legas shafawa so nawa zai shafa ta hai sai iya da sai ya sai ya ga- sai ya gan shi a Legas kawai kawai ba sai ya gan shi a Legas kawai Malam Usman gaskiya ne yawwa Eh.
to to tun da haka ne direba daga nan zuwa Legas Eh.
shafa wadda zai wasu tayari Mm.
sai dai ya gan shi a Legas babu zancen kirgawa eh to haka ake son wanda yake zaune da mace i kaza ban ce a bar kaza ba na fa ce a yi kaza na ce a daina yin kaza to ha- haka ba za ka rinka yi har sai ran da ba ka ko ba ta yanda ake so kenan ka kai zaton akwai ran da za ta za za ta buƙaci cewa ba sai ka yi wannan magana ba na ce a dinga yin kaza eh na ce a bar kaza ban shin ban ce a yi ka- a yi kaza ba Eh.
shin ba- to wannan fa shine shafawar ba abu ne Zamantakewa.
wanda zaka dauka da fushi Eh.
ka rinka zazzare ido kana waye na faɗa A'a, na faɗa ya- na- yawwa Eh, kamar Usman aka- na aka- faɗa na faɗa eh.
har ka kufula ko Eh.
ita ma ta kufula na ka san aikin ba mai karewa ba ne ita dai ba za ta daina shauni ba sai ran da ba ta ko ba ka subhanallah kai kuma ba a so ka daina wannan a yi kaza din a bar kaza din Eh.
sai ran da ba ka ko ba ta ita ce- shine kuwan kenan shine shine shine taqwim na shine qawamun masu yawan shafawa saitawa eh a ba ba qawamun masu karfin karya kara ba to na- gaskiya ne wala Yawwa, Malam Usman.
gaskiya ka Yawwa, Malam Usman.
Eh.
to to karatun ya shiga ko ya shiga wala to to to kaga wannan magana da maza Allah yake gaya mana yana koya mana Na'am.
yaya za mu zauna da su yace ku yi rangwame shi yafi Ah, shi yafi kusa ga jin tsoron Allah wala tansawul fadla bainakum kar ku manta fa kai kai ke aure da ita ba ita ke aure da kai ba kuma haka ne to to waye ke sama kai ke aure da ita ba ita ke aure da kai ba gaskiya ne saboda haka ga Allah yake cewa kar ku manta da wannan ku ne su ku ne aure da su ba su ne aure da ku ba haka ne aha Eh.
to kaga tun da kai ke da wannan darajar kakka manta da wannan darajar kuma kai ne aka ce matarka ko da multimiloniya ce Eh.
shi da ita wajibi ne a kanka haka ne gaskiya ne to anan fa malusun akwai wata magana to malam gaskiya kamata mu mu yi wa ah, yan uwanmu maza To.
nasiha to Mal Usman akwai wani abin da yake faruwa a yau idan mace tana da farcen susa mm.
wai sai mijinta ya shafa toka a ido ya ce wai sai a raba wahalar gida ni na taɓa jin irin wannan abu eh ai yanzu ma abin da ake yi kenan ya ai haramun ne Mal Usman ba daidai ba ne ba daidai ganin kyashi ne kawai shi fa inda bai da shi Mal Usman sai a ce bai da shi ne a wai tana dan fita ta yi aiki To- samu- to aiki aikin ya ya hana ta aikin mana in zai iya cewa kai sai ta yi aikin wai sun yi Ba alkawari shi- kafin a shigo akan mai suka yi alkawarin a dinga raba kuɗin a za dai ta ringa zuwa aiki a kyauta shi kenan ya yi kyau ta rinka zuwa aiki dama ta za ta kare mutuncinta za ta yi waye Eh.
yan kudinta farcen susanta ya kamata a bari ta sosa da shi na'am amma ba za ka ce ba wai kawai saboda gani haka muke mu maza ba mu da wannan kana'ar ba mu da wannan wadatar zuciyan yawanci Mac- yawanci eh to lalle mal usman lalle a jinjina A- maka akaram kalla akaram kalla
za ka ga wallahi mata suna complain haka ne malam malam wallahi mai gidan nan yanzu ya ce wai abincin nan wai dole in za a siyo shinkafa wai sai na bada wani abu wai kudin makarantar yaran nan ni zan biyan ga biya An? To, duk wannan bai kamata ba matarka matarka ko multimiloniya ce wajibi ne ka ciyar da ita ƴaƴanka ƙanana ko menene in dai ba su da kuɗi kai za ka ciyar da su ka ɗauki nauyinsu ai raini ne ma zai zo in mutum babu babu zance ka ka daina masu irin wannan ina ruwansu don zancen reni Subhan- zuciyar mutum ta mutu Wai iyazu ya billahi.
kwallafa ido akan abun matarsa ina wani zancen zancen wani reni ai ba wannan magana ake wa Malam Usman so Eh.
ake a fito da haƙƙi na mace Mm.
da kuma abin da Allah ya ce namiji ya ɗauka nauyin shi ne nauyin shi na'am nauyin shi iyayenka idan suna da hali ba lalle sai ka ciyar da su ba amma matarka in multimiloniya ce dole dole sai ka ciyar da ita na'am saboda haka kuma kuɗin mace nata ne Mm.
kudin namiji nasa ne kowa akwai abin da Allah ya dora musu amma ba za a ce mace dan tana da farcen susa ba shikenan sai a ce to ai sai ki dauki kaza ni in dauki kaza ki taimaka ai kaza ai kaza suna kuka ba sa jin daɗin wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku rinka cin dukiya tsakaninku da banna wannan banna ce tun da akal amwalin nasu bai gaira tsibi nafsihim cin dukiyar mutane ba ta daɗin ransu ba haramun ne na'am wannan ya kamata a faɗa a kan Malam Usman.
gaskiya Mace in an ce ta za ta je ta yi aiki ta je ta yi aiki ta karbo albashin sa wani gashi mun karbo albashi to Allah ya sa masa albarka wance a rinka kula a rinka tanadi ki rinka ajiwa kada ki rinka baiwa mata masu batar da kuɗin su wajen shafe shafen banza masu batar da kuɗin su wajen ainihin wato canje canjen kaya na na na ƙarya ki rinka ajiya akwai ran da ajiyan nan za ta yi mana amfani haka ne kaga wannan sai ta ji daɗi mijina yana ƙaunata mijina yana so na da alkhairi randa bukata mai nauyi ta zo wallahi wannan gutsuru man da kake sai a zo a yi ma ninkinsa na'am Ah, to bikin ɗaya ta tashi ko bikin ɗaya ya tashi tana da akawun ɗinta ya yi nauyi eh dintsowa za ta yi mai yawa ta ce to alhaji ga wannan malam a ga ga wannan a- a ƙara wajen hidima bai fi wancan ka zubar da mutuncin ka ba sosai ma kawai ta karba albashi to ai shikenan wance ai sai dai sai dai kudin yaran makarantar nan dama kaza ne to ki bada kaza ni zan bada kaza na'am wannan malam usman ya kamata mu gyara wannan Mm, to amma malam in ta kyautata ita ta yi dan kanta
to ai inda ta- ita da kanta ne ba za su dinka kawo kara ba gaskiya ne gaskiya ne inda i- ai idan shi dan adam na taɓa faɗa ai na ce idan mace ana zaune zaman mutunci da ita da mijinta Mm, dukiyarta ba komai ba ce ban taɓa faɗar haka ba sosai an faɗa a cikin ka gani shirin nan.
amma wannan ana ganin kyashinmu ne na maza Mm.
shi yasa muke ganin in tana da kuɗin shi kenan ita wallahi sai an iba sai an sai an yi raba daidai Allah ma Allah yake cewa wala tansawul fadl bainakum kada ku manta da ku ne sama da su na'am ko aka ba jagorancin gidan ba su aka ba jagorancin gidan ba Ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa duk da yake da na faɗi wannan ayar nake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i maza su ne masu saitawa akan mata Mm, me yasa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda fifikon da Allah yayi na tsakaninsu na farko kai ke aure ba ita ke aure ba na biyu hankalinka ya fi hankalinta cika na uku addininka ya fi addinin ta cika haka ne na, na biyar tana wajenka kamar yadda baiwa take hannunka Na'am.
eh ba mun yi wannan karatun ba haka ne a baya ba cewa ta am- iyayenta an- an ɗauko ta daga wajen iyayenta cancank Mm, an zo an ci ga ta a hannunka sai abin da ka sa Shisha.
sai abin da ka hana ta gaskiya ne cin ta da shan ta komai nata yana hannunka ai ka haka bai bace sosai ma amma ba wai an sance mata mutunci ba ko a Eh.
tana da lada akan abin da ta yi kana da lada akan abin da kai Sosai.
ba bai waka bace ba yar aikin ka bace aure ne ya hada ku haka ne abin da kai mata da lada abin da ta yi maka da lada Allah zai biya gaskiya ne maganan ta fito ta fito malam to bima fadlallahu ba'dahum ala ba'd kaji na ɗaya kenan abin da ya sa namiji namiji yake da wannan damar ta saitawa ta direction Mm, direction ka ce ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza na'am maganan ta fito ta fito malam wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abinda su maza suka ciyar daga dukiyarsu namiji yanzu na gama faɗa cewa ko matarsa multimiloniya ce balantana yar multimiloniya Mm, maganan ta fito ta fito dama kai haka za ka ciyar da ita Mm, don uban yarinya multimiloniya ne ba za ka ce shi za- daga gidansu za a dinga kawo mata ah, abinci ba babu wannan ba magana za ka ce daga gidansu za a dinga kawo mata sutura ba na maganan ta fito ta fito to, malam to, to saboda haka kaga abin da kai Allah ya gode kuma yana respect ɗinka yana darata ka saboda abin da kai da kake yi gaskiya ne to Allah tabaraka wa ta'ala me yake cewa na'am fasalihatu ga abin da ake wa mata ci da sha da sutura da gurin zama gwargwadon ikon miji Ta- maganin ta fito na'am lalle ilalla ne Allah ne ya dora masa Mm, kuma farko an ce a bata farcen susa kar ta je gidan miji bata da farcen susa na'am jikinta yana kaikai Mm, ta ce ta- ta- ta ta nemo farcen wani ya sosa mata na'am shi yasa aka ce sadaki na'am a ba mace sadakinta a hannunta ko kuma a sa mata a kasuwanci ko a sai mata wasu dabbobi ta rinka jin ita ma dai ta mallaka tana da wani abu nata na kanta eh, in matsuwa ta matse ta sai ta matsi abinta gaskiya ne aha Eh, Ka- ai kai magana ta fito ta fito malam ta fi a ce ta je gidan yayanta yaya wallahi wani abun nan ne ta so to shine nake son dubu biyar da Allah ko za a taimaka man ko akwai ko kuma ta je gidan babanta ko babarta Eh, wannan ba kaskanci ba ne ba karami ba amma idan misalin ta san kudinta na sadaki yana wajen yayanta yaya da Allah kudin nan nake son dubu biyar zan yi wani abu da su ko faɗa ma ta yi ba sai dai a ta so a bata ba sosai ma To- to- haƙinta ne to hikimar musulunci kenan Mm, hikimar musulunci kenan malam can Usman.
haƙinta ne can kuma nema za ta yi ne ma za ta yi idan ba ta da farcen susa Eh, Allah ya ce to mace ta kiyaye wannan na'am maganar ta fito tana fito malam fasalihatu matan kirki in aka yi masa kirki Na'am.
bai kamata su manta kirki ba
to aha fasalihatu matan kirki in aka yi masu kirki bai kamata su manta kirki ba kuma su matan kirki qanitatun masu kamewa ne wadatar zuci masu biyayya ne ɗari bisa ɗari gaskiya ne mace in ba mijinta ba Mm, ba ta san wani ba haka ne abinda maulam shehu ibrahim wata rana yana wa'azi yake cewa eh, mace ba za ta zauna da mijinta ba sai an samu alaka irin ta sama da ƙasa ƙasa in ba daga sama ba akwai inda take zaton ruwa babu sama in ta zubar da ruwanta ina za su sauka ƙasa to, to sai an samu wannan alakar amma in ba wannan ba to akwai matsala gaskiya idan ne har mace ta zamanto ta rena arzikin mijinta Mm.
to akwai rashin zaman lafiya sosai makwa idan mace hankalinta yana kan arzikin ubanta to akwai matsalar zaman lafiya gaskiya ne ya kamata mace ko ubanta multimiloniya ne ta ɗauke kai daga kuɗin ubanta Mm.
ta tsaya akan wadatar mijinta gaskiya ne inda rabo shi ma wata rana sai ya zama wannan haka yake in kuma babu rabo to gwargwadon arzikinta kenan Mm, amma ɗaukar hankali ka kai akan abun wani to wannan shine babbar babban sinadari na rashin zaman lafiya tsakanin miji da mace gaskiya ne maganar ta fito ta fito mana qanitatun masu biyayya ne na'am hafizatun masu kiyayewa ne lil ghaibi in ba a nan gaskiya ne ma'ana idan mace mijinta baya nan Mm, ko bera bai isa ya taba masa abu ba za ta tsare mai za ta tsare masa Mm, babu abin da zai kusance ta ita mutuncinsa za ta kare masa na'am ba za ta yadda ko ta halin kaka wani ya taɓa mutuncinta ba Mm, za ta kiyaye abinda Allah ya ba ta ajiya za ta kiyaye shi Allah ya ba ta ajiyar kanta ta kiyaye wa mijinta kanta Allah ya ba ta ajiyar abin gidan mijinta kar ta bari wani ya taɓa to, to wannan idan yana daga cikin abin da Allah yake gaya wa mata su kula da shi haka ne to anan malam usman kafin waje ya kure mana Mm, ina so in gaya wa shi ango na'am sabo ko Cewa- tsoho ha?
sabo ko tsoho duk wanda duk wanda ya dauka amma malam usman zai ara a sai bismillah a, karan kalla ina karan kalla
ka gane ko na karan kalla wato abinda nake so shi ango eh ya dauka na'am duk wannan hidima da aka yi a IV da aka yi ma'ana ka- kati na gayyata na gayyata da aka yi eh taron jama'a da aka yi a gida ne ko a masallaci Mm.
a sanarwa da aka yi a gidan rediyo Na'am.
walima da aka yi Haka.
waye da aka yi duk wannan dangi maza da mata an sha hidima wajen mako ɗaya ko sama da mako ɗaya gaskiya ne duk wannan Mm.
saboda kai ne aka yi kuma saboda a ɗaga mutuncinka aka yi na'am saboda a hutar da kai aka yi saboda a shigo da kai cikin jama'a ka zama wani muhimmin mutum a cikin jama'a shi yasa duk waɗannan mutanen Mm.
suka haɗu ake wannan kataniyar Mm, yan uwa bangaren uwa da bangaren uba This is- masoyan uba da yan uwan uba yan uwan uba maso ma- yan uwan uwa masoyan uwa duk a haɗu a yi ta wannan hidima to dukkan su sunan su masoyanka kai da kai aure gaskiya ne.
saboda haka anan wai ta naku ta yan boko to be very careful a mutum sai ka sai ka bi a hankali ya zama mai duk wani kula abin da zai sa Na.
a ce auren nan ya rabu sai ka bi a hankali ka kauce masa gaskiya ne ka san me yasa Mm-mm.
wannan duk gayyar da aka taru Mm, idan kai kokari mm.
abin nan ya lalace to dukkansu sun rikide sun zama makiyanka kuma haka ne wallahi A, mala to to to to wannan Malam ai- Usman wannan ai baya bukatan makarin Ayyo, amma dai gara a faɗa an goye ji eh gaskiya ne yaggo an goye ji ya san cewa me a gabansa Mm.
maganar kai saku-saku harkan nan ta kai ga harkan lalacewa Eh.
to kai za ka koma ruwa domin duk waɗannan waɗanda suka nuna soyayya Eh.
in kauce a rinka a ai mijin wance ce Eh.
ce ai surikin wane to Allah akbar to Allah ya taimaka Eh.
Allah ya zauna da ku lafiya ce Gaskiya ne.
"Ah, ai ai ai ai dan mu ne ai surikin mu ne Allah alfahari to da ku.
idan idan abin ka bari ya lalace daga wajenka kuma zai lalace Gaskiya ne.
To idan ya lalace tunda duk- siyaran a hannun shi yake a hannun yagwa a Eh.
sitiyari a hannun miji yake Eh.
to idan ka bari kai miji ya lalace Eh.
to duk wa'annan da kake ganin sunan sun juye sun koma makiyanka kuma baka da mutunci a wajensu za ka riga nan shi ne ya sako mana ya wallahi haka ne mala kanwa wallahi shi ya saka man kanwa mara mutunci ashe mu bamu sani ba kaza kaza kaza kaza Wallahi, kaza wallahi.
to malam usman wa'annan zantuttukan suna da muhimmanci an goye ji su ya rike su sosai saboda me saboda kai tun da kai ne aka kyauta zato da kai aka yi wannan Mm, bai kamata ka bari cikin sauƙi abin nan a ce an yi hannun riga ba gaskiya haka kullum nukan ce malam usman Mm, saki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allah ya halitta baya son sa yake fushi da shi shine saki na'am kullum musulunci abin da yake duba ka san misalin saki a musulunci mm akaram kamar safiya taya ne ga matafi dan Allah akwai matafin da zai so a ce fanco ya kama shi dan yana da safiya taya a ina akwai ai ba ma kwanci so hankali kake har ka gama tafiya da motar ka ba za ka yi fanco ba gaskiya ne aha to haka ake so aure in aka yi babu maganar saki domin abin da ya samu usman a- shi musulunci da abin da ya yi to yana da hikima Gaskiya.
idan ta kama a yi sakin babu sakin to kuma rasa sanin inda za a yi za a yi gaskiya ne to amma a ɗauke shi cewa ba wani abin alfahari ba ne a'a kamar safiya taya ce mm idan mutum yana tafiya da mota idan babu ita matsala ne idan fanco ya samu ko da ita ko babu to an samu matsala Gaskiya.
abu marar daɗi sosai to to wannan ni nake ganin malam usman shine abin da ya kamata ango ya sani amma bari an kara abu daya kafin waje ya kure Eh, ita mace malam usman aba ce da take son yabo yabo kana ganin kamar wasa Eh.
malam usman mace tana son ka yaba mata mm a zigata a a yaba mata i don't know zigawa wannan wata kalma ce ka san na koyi hausa na ga maka ina da malami a a literature Na gane.
yau wato A zuba da adabi.
ba ko hausa ka zan karba to to malam usman to wala Hau- ka gane ko ai tana son a yaba mata haka ne ma'ana yanzu namiji dan Allah bahaushe nawa ne matarsa za ta kawo masa tuwo ya ce ce kai dan darani wacce ke kika yi tuwon nan kuwa a a a daɗi za ta ji Ya ce to a haka da.
haba mai gida eh eh ko gaskiya cewa ta yi kai mai gida bara a tare ka kar ka zube Eh.
wallahi wannan cikin jin daɗi za ta yi sosai ma ko ko kuma ta yi ado ce kai a'a wance ashe haka kike da kyau Eh.
ashe dai da sauran ki har yanzu kin ga Gaskiya yadda ne.
kika yi kika yi ba magana eh to namiji ne nawa ne bahaushe yake yi kai kadan ne ka gani kaɗan ne kadan ne ma Ha? kaɗan ne sai dai a yi ta tafiya d- kawai tafiya cikin duhu wallahi ma to, to mace ba ta son wannan mal usman to bara ka ji wani abin ban dariya wata rana sai dai ali to karamallahu wajahu karamallahu wajahu sai ya zo ya samu sai da fadima tana asawaki mm to sunan iccen arak na'am da ya zo ka san abin da ya ce kai arak a bakin masoyiyata na ganka ba ka jin tsoron mugartaye da kai ta ce me za ta yi in ba dariya ba kishi Ka- ba maganar kishi ba a wai da arak din yake eh to ai Da.
wannan kamar Eh, ya so- yaba mata ne ma'ana sosai ma yana kwa.
kishinta eh araki yanzu kai ne a bakin masoyata baka tsoron mugartaya na'am sai ta dinga Eh, dariya Allahu ta ji akbar.
daɗi gaskiya ne ko malam usman su laraba abin da suke ci a al'adar su Mm.
idan mace duk yadda aka yi balahira aka bata in ka je ka siyo fulawa ka zo ka kawo mata to ka yi saranda ta haƙura shikenan shikenan duk waɗannan duk faɗan nan wallahi ta haƙura ta ta sai ta ɗauka cewa eh ka gane kuskuren ka kuma ashe kana son ta to wayan na malam usman abin da ake wai magana raini ne ba malam ba sa so ha wai raini ne ba sa so a'a ba raini ne ba ta so ba eh, a kar- wai su mazan shi za wai a'a ni muna fa kan mata m- muna ba namiji ma- shawara ne kanka kanka canja min eh abu wai shi namijin wai shi in ya- ya so fula ya kawo gani yake ai kaman shi a mara raina mara dabara ba na ai durƙusawa da ba zai hana ka tashi da tsawon ka ba a babu gaskiya ai wannan hikimomin ana faɗar su ne saboda Mm, saboda mutum ya sanya zai hudowa mai ɗakin tasa gaskiya ka Ku- kullum a ce sannan kuma Malam usman ya kamata a ce ko da yake wannan eh, bangare biyu ne ita mace za ta iya ibar rabanta namiji ma zai iya ibar rabansa na akwai al'adar da muke da ita anan mu maza na sabon aure da abu ya faru sai je kai kara gaskiya ne ko kuma ita ta yi wani abu da bahaushe yake cewa yaji to wannan a tsarin musulunci ba daidai ba ne abin da ke maganin waɗannan ababen guda biyu Mm, kai idan abu ya faru mm, matarka ta bata maka zauna da ita wance eh kin ga abu kaza da ke min wallahi ban ji daɗi ba dan Allah ki daina min irin wannan abu me yasa za ki yi kaza me yasa za ki yi kaza to anan mm.
wata macen in dai ka yi lafazi mai kyau za ta gane sai ta ce to wani Allah baka hakurin Allah da ba zan koma ba kaga wacce ta yi wannan shikenan magana ta wuce daga nan a tarbi gaba amma kada ka ce ta yi maka abu ka haɗe to taimaka abu ka haɗe taimaka abu ka haɗe ran nan ba inda zaka zame sai wajen iyayenta ka rinka lissafa musu ta yi man kaza ta yi man kaza ta yi man kaza kila ita ma ta- ta yi ta manta dama mace haka take to amma ka saba da cewa in ta yi ma a zauna a yi zube ban kwariya wancan abin da kika yi man ban ji daɗi ba dan Allah ka ki sake min wannan saboda kin ga ba na son rigima da ke Eh, ya za ki min haka ai kin ga ba daidai bane ka bi hanyoyin da za ta gane cewa wannan ba daidai bane Haka ne.
haka nan kai ma in kai mata abin da ba daidai ba wani eh to abin nan fa da kai min ba daidai ban ji daɗi ba ba a haka Mm.
to wance Allah baki hakuri bahaushe nawa ne zai iya ba matarsa hakuri Haka na ne.
yi kuskure wance ba zan in Allah da ba zan ƙara yi maki ba to wannan shi ya kamata ango da amarya su saba su yi ƙoƙari su rinka warware matsalolinsu tsakaninsu domin kai idan ka tashi ka je ka kai ƙara gidansu baka san matsalar da ke gidan nasu ba ka je ka ƙara musu matsala kan Wayya- matsala Wallahi haka ne man.
ko kuma ita ke idan kika tashi kika tafi gidanku ai ba kan hanya aka tsinto ni ba Eh.
ai dai da iyayena wai kika tashi kika tafi gidan naku kin san yadda uwarki take zaune da ubanki Gaskiya ne kika sani ko hakuri take abin da kika kasa yi sosai.
ki je ki kai musu matsala saboda haka amarya da a, amarya da ango su tsaya su rinka fahimtar junansu suna tantaunawa tsakaninsu kada su yadda wani ya ji meye tsakaninsu Gaskiya.
saboda akwai wanda ba sa son auren nan fa Gaskiya.
idan ne.
maganar nan ta fito to an samu inda za a shigo a a yi bannar da su ba su yi ta ba tsakaninsu Shedanin ai mutane.
ke baki san wannan ba ai mutumin banza Wal iyazu ne billahi.
ai kaza kaza ake daga nan sai a cusa mata abin da da ba ta da shi a zuciyarta ko Gaskiya.
kuma kai a cusa mata shi oh, yawa ne ba dan dai kawai dai kawai dai Allah ya kaddara ai ba wayannan gidan gida ne mutanen masu kaza masu Wayya kaza zubillahi.
a gani Me sai a kun ya kimsa ma- sasanta?
sai a ina ina Wayya zubillahi.
saboda haka ya kamata a ce kullum ango da amarya su rinka haɗa kai su rike sirrin su su.
rinke sirrin su barakallahu fi su rinke sirrin su suna tantaunawa tsakanin su mai laifi ya yadda ya karbi laifinsa Shikenan.
tafiya ce ta yau da kullum Gaskiya shi ne.
yasa Allah yake cewa wa an ta'afu aqrabu littaqwa ku yi rangwame ke ce ke ma ki rangwame a ci gaba da zama kai ne iran rangwame a ci gaba da- da zama Na'am.
magana ta fito Ta fito mala.
to saboda haka Mala lokaci yayi fa.
to lokacin gashi ya kawo Eh, to da na bang- zan dawo bangaren ita amarya in gaya mata ya namiji yake Ai to abu mala.
ɗaya za a faɗa ko ya- ko ba zai shiga ba Eh to a ɗayan zai iya shiga to mala.
to shikenan ina so in sanar da amarya cewa maza mu maza muna da kishi kada ki yadda ki sakawa wani fuska a gaban mijinki zai Haka.
munana miki zato Haka ne.
kada ki yadda ki yabi wani namiji a gaban mijinki zai munana miki zato shi ya fi kowa kyau shi ya fi kowa kirki ba ruwanki da wani a duniyan nan in ba mijinki ba Gaskiya ne.
amma idan kika buɗe wannan kofar kin buɗe wa kanki kofar da ba wanda zai iya tu- tushe maki ita sai rabuwa wannan shi yasa Allah tabaraka ta'ala bai taba nuna cewa mace ɗaya ta aure namiji biyu ba saboda ya san abin ba zai yiwu ba ana cewa mata suna da kishi amma maza sun fi su kishi Na yadda mala.
saboda haka idan baki hankali ba Eh.
kika yabi wani mi- wani namiji a gaban mijinki to it is mean hankalinki yana kansa ko kika ce wani mutum yana da kyau a gaban mijinki kina nufin kewa mijinki baya kanki baya tunaninki to wannan babbar kofa ce ta saɓani a tsakaninku wacce ba abin da zai toshe ta sai rabuwa Wayya to zubillahi.
malam usman Na.
da wannan ne nake ganin ya kamata in tsaya a nan tunda ka ce lokacin yayi Gaskiya sai ne.
idan Allah ya kai mu wani mako a, da fatan Allah ubangiji ya amfanar da mu da wannan zantutuka Amin.
Allah ya kawo jituwa da zaman lafiya a cikin gidajenmu Amin.
wanda a gaskiya wasu gidajen da gangan shedan yake hura wuta Gaskiya.
gidajen suke zafi suke zama kamar wutar jahannama Ai, Allah ya subhanallah.
ubangiji ya shirya mana ƴaƴan mai kintsa mana ƴaƴan mai bayar da su tabarki madaidaici Amin.
tsawon ƴaƴan na tsatso ko kuma ƴaƴa ne na amana Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya wanda suke jagoranci a ƙasar nan Allah ubangiji ya nuna musu abu mai kyau ba su aika- ikon aikata shi ya Amin.
nuna musu abu mara kyau ba su ikon kauce masa Amin.
da wannan nake ce Allah ya ba mu damala mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro ga malam ya kwararo lokacin kuma ya riga ya zo sai dai wani satin idan allah ya kai mu a madadin shi kansa wato babban malamin namu wato shugaban majalisar limaman masallatan juma'a na fadin jihar kano kuma babban limamin masallacin juma'a na sheikh ahmad tijjani da ke unguwar kofar mata nan birnin kano wato sheikh muhammad nasir adam a madadin malam kuma da sashen addinin musulunci na wannan gida musamman ma waɗanda suka sada ni da ku safiyana haruna kutama da kuma injiniya kamil muhammad jamil ne usman hamza usman nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh